على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار والثبات والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukin sarki ya kawo wannan rana ta Laraba biyu ga watan Rabi'un al-Akhir hijira na da shekara 1447 a kalandar nasara kuma 24 ga watan tara 2025 kamar da aka saba rana irin wannan ta laraba muna karatu a wannan littafi mai taken addurarul bahiya wallafar ɗaya daga cikin malamai magabata a shekul allama Muhammad ibn Ali al-Shawkani rahimahullahu ta'ala wanda Allah ya wa rasuwa hijira na da shekara 1250 daidai Allah madaukin sarki ya mashi rahama muna ƙara ta'aziyya na rashi da aka yi nan wajen malam Umar wanda ake cewa Abba Takno na iyalin shi Allah madaukin sarki ya mata rahama da sauran mamatan mu gaba daya idan samu ta zo Allah ya samu cika da imani wannan kuma shine darasin mu na 60 daidai za ko mu tashi a cikin babul hazanati babi da zai magana akan reno daukar reno wane ke da alhakin daukar reno wannan babi na hazana yana da babin da ya gabace shi na arza'a shayarwa kenan to sannan kuma arraza'a kuma yana da alaka da alhamdu daukar shi kanshi cikin waɗancan ababen guda biyu maza ba sa rigima a kansu ba za ka je kotu ko wani zauren sulhu ko wajen wata fatawa wani na da jidali ko jayayya kan cewa shi ke da haƙƙin ɗaukar ciki sadaka yana ƙarar matar shi ya za ta yi mashi haka ba za ka samu wannan kes ɗin ba ko kuma kaga yana ƙara akan ya za a yi ta haihu ta ɗauki shayarwa tare na mashi hankali tare na ba za ka taɓa samun wannan kes ɗin ba amma za ka samu rigingemu ga su nan fan taɓa sama akan an samu rabuwa shi miji ya ma ƙwata ɗan ko ya tilasta mata tabar ɗan da sauransu wa'innan babukan duka suna da alaƙa da juna suna cewa alhamdu da raza'atu da kuma alhazanatu wasu ababe da ke da'ira guda ɗaya amma kuma kowane hukuncin shi daban su da ka ba dole bane hukuncin da ka samu a cikin raza'a ka zo ka same shi a cikin alhazana ɗari bisa ɗari ko kuma ka same shi a matsala ta baya shine alhamdu to wannan babi zai magana akan alhazanatu in an ce alhada alhazanatu shine alqiyamu bi ri'ayati tifli ila bulugihi tsayuwa irin ta daka dagewa da tarbiyyantar da yaro a tifil yaro karami kenan daga haihuwa ma ila bulugihi zuwa balagar shi ko kuma ila sinni tamyizi minhu ko kuma zuwa lokacin zai kai shekaru na tamyizi mafi yawa suna ta zuwa balaga su daga sadda aka haifi yaro har ya balaga wannan abin ana ce mashi hazana wasu kuma suna takaitar da shi zuwa bayan yaye da dan wani lokaci a ce an yaye shi shekara biyu sannan kuma ya ƙara shekara biyar ya kai bakwai ya kai shekarun tamizi ko takwas ko abu mai kama da haka to wannan ri'ayar wannan tarbiyyar wannan sanya ida ya kunshi wasu ababe da yawa wanda daga nan ne za ka ga hakikanin hazanar ya fito kula da abincin shi an ce kula da abincin shi ingancin abincin hissan wa ma'ana ingancin abinci hissan wanda zai gina mashi jiki wanda zai rayu da shi wanda zai haɓaka shi ingancin abinci ma'anan kuma shine abincin ya zama na halal kar ya zama mai guba ne a zahiri in an ci za a tafi asibiti emergency kar kuma ya zama mai guba ne a ɓoye in an ci kullu lahmin nabata bisuhti fan naru aulabihi zata zo to sannan a kula da ruwan da zai sha a kula da a magani da rashin lafiyar shi a kula da tufafin shi a kula da inda zai zauna sannan a kula da makarantar shi a kula da tasowar shi a kula da wai duka wayannan suna ke ce musu ri'ayatu al-atfal ko kuma tarbiyatu al-atfal to wannan tarbiyar dukkaninta tana kan hannun man ahaqqu bil hadana sai dai in tana da buƙatuwar wasu ababe da aka dora ma wani a waje to kuma a lokacin da za a ce shi wancan da aka dora ma wani nauyi karkashin wannan abu to shi kuma sai ya dauka sai ya baiwa wanda nauyin ke kan shi sai ya zo yayi to wannan shi ake ce ma hazana to haƙƙin wane ne gashi dai ayyuka ne su ne ma zaka iya kula da mutum ai in mutum ya same su to ana fatar ya zama mutumin kirki idan uba ya tsayuwar daka ya sauke wannan nauyi to shikenan hisabi zai zo mashi da sauki a ranar lahira bisa amanar da aka bashi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati dan tambaye mutum game da waɗannan ƴaƴan wa qifuhum innahum mas'ulun tsayar da su akwai fa tambayoyi la tazulu qadama 'abidin yawmal qiyamati hatta yus'ala 'an arba'in to zai mutum tambayoyi in ya amsa shikenan fa ne mai tsallaka in bai amsa ba to lokacin ne zai gane lalle a duniya kitso da kwarkwata yau yace al-aula tifli ummu wanda yafi dacewa da abashi da ya tarbiyantar da shi ya kula da shi yace ummuhu mahaifiyar shi malam tanke matukar ba ta aure ba kaga wani yana maganar fa in an sami rabuwa ne amma idan da miji da mata ko da uba da uwa suna tare sai ta haihu ai babun hazana ma ai baka da bukatar sai kai ta karanta shi dama suna tare zai sauke wajibin shi ta sauke nata wajibin su haɗu a ga cewa an tarbiyantar da yara ya kawo kuɗi da ƙarfi ta kawo ƙarfi ita ƙarfi zai fi yawa ko shi kuma kuɗi zai fi yawa idan ya rage kuɗi ya ƙara mata ko ya rago ƙarfinta ya ƙara ma kanshi yaron zai lalace duk wani abu na kuɗi daga wajenka to sai sai aka samu akasi kila kafin ta haihu kila bayan ta haihu kafin yaron sa balaga za ga wani ya saki matar yaya goma sha ya hango wata mai ɗan kumatu zai abin da ake cewa replacement ko zaɓen cike gurbi to kuma zaben cike gurbi sai ka kora wata ai kujera in ta zama ɗaya ce ko shine ba za ka sa wani ba sai da sai an cire na ciki amma kujerun nan guda hudu ne ta dan matsa kawai a kuga wannan in ma ta karanta fiqh ma ba damuwa za ta yi ba ila ma wuya take ci an raba wuyar ta zo ita ma su dana dukan ta yake yi bulala hudu kullun sai ya ce zai karu aure wai kuma sai ga tana fada ba ta da waye wannan matar ke bari ta shigo ku raba duka bibbiyu kenan an samu sauki ayi wala turqubi ali kuma la tahluka kila kuma abinci ne bai bata ta shigo inna amarci ya kare shikenan ta saya in saya kuma galiban amarin sun fi saurin fita kafin ka ankara sai dai ka ji ta can suna hira da BBC hatta kai UK ta yi gaba ita kuma wannan ba za ta iya tafiya ba to sai aka samu akasi sai aka rabu ‘ya'ya bakwai ba wanda ya balaga, in maza ne, in mata ne, ‘ya'ya bakwai ba wadda ta yi aure, wannan uwar hiya a haƙƙo bi ha'ula il'asafani, ita za ta kwashe ‘ya'yan kaf ta tafi da su gidansu, to wa zai ciyar da su, babanta ƙwandala ba zai asara ba, zama za a yi a lissafa, ‘ya'ya bakwai da safe nawa za su rika ci, suna buƙatar dubu hudu da ɗari biyar. kwana goma dubu arba'in da biyar dole ka bayar da rana me za su rika ci shinkafa ko taliya ko gauda ko waye ka kai sinadara ka kai kayan haɗi da daddare shi ma a yi lissafi ka biya kuɗin makaranta har ruwan da za su sha akai kura ɗaya can akai kura ɗaya gidan tsohuwar matarka mai 'ya'ya bakwai wani bai da lafiya ba ruwanta kawai ka je can ku daidaita da asibiti a buɗe mai yara inshora ka riƙa biya in ka gaji kana so a yi a gabanka ka dawo da wasu amma matukar ba ko suka dawo da ita ba to sai dai radda maza suka balaga shine ranar za su dawo wajenka duk wanda ya balaga sai mai transfer of service sai dawo gidanka in mace ce kuma sai radda aka daura mata aure kuma ta tare daga daura mata aure sai yanzu bata dawo hannunka ba sai ta tare a gidan miji to daga nan ta dawo hannunka in ta dibo da zabi ba ruwanta da mama tafi gidan ubanki kaga da ana bi wannan ka'idar har sakin ma zai rabu tunda galiban za ga maza in suka yi sakin masu mugunci sai a ce matan su tafi da su yadda yan tumur-tumur din nan masu shagenci wanda Allah ya mai ilhamaci to amma aka ga wanda su ba alhamdulillah wannan ba matsala sai a rike ko su su tarkata ƴaƴan wasu har da gudunmawar ƴan uwa iyalai sun zama ba su fi ƙiho ba kenan to da haka wanda ke da haƙƙin kula da ƴaƴa da bayan an rasu ummuhu uwar shi mahaifiyar shi annabi ya ce malam tanke matukar ba ta yi aure ba malamai na kafa hujja da hadisi Abdullahi dan Amr wata mata ta zo ta ce ya Rasulullahi nabni hadha kana batni lahu wi'a wa hijri lahu hiwa wa sadyi lahu siqa ya Rasulullah wannan dan nawa da ka gani ciki na ya zama jakashi a cinya ta yake daudala ruwan nono na ne kayan shan shi amma mun rabu da uban gashi ya zo ya ce wai dole sai ya kwaci dan nan sai bai ce mata anti ahaqqu bihi ma lam tankihi ke kika fi cancanta da dan matukar ba aure kika ba malamai sun fitar da fiqhu mai yawa anan anti ahaqqu bihi ka duba lafazin harfin jarra bihi sai wannan yake nuna ba dole bane in ta ga dama miji yana cewa ya sake ta 'ya'ya bakwai duk ba wanda ya balaga gaba ɗaya da tarkata su kamta ban mashi a gida tana da wannan yancin anti haƙƙi ne ba wajibi bane ita ga dama sai da tattara su kaf ya dawo ya cimma yankoyin ginshi sannan malam tankihi matukar baki aure ba da a ce za ta yi aure tana yin aure haƙƙinta ya faɗi to wa yake fiye da ita a girman haƙƙi mahaifiyarta idan ba mahaifiyarta wa yake fiye da mahaifiyarta a girman haƙƙi ƴar uwarta kanuwarta ko yatta halar ƴaƴan kenan haka za a yi ta bin danginta ana bibiyar mata mata mata mata mata matan dangin uwa in sun kare kaf ga duba alfiqo al-mazhabi al-arba yake cewa to an dawo sai a dawo dangin uba kai uwa ba za a danka maka ba haka danka maka kana tun kana kallon semi final sai yara yin wata kusa kashe su kuka dora taliya a cikulab din kuran ka ya baci kamar ta sai da asuba gas ya kare taliya ta kone tukunya ta huje yara sun kwana da yunwa in an dawo a dangin uba sai a dare kan mahaifiyar shi za ta iya rikewa sai a bata ba za ta iya ba kakarsa za ta iya sai a bata kanwarka ko yar uwarka in bata da miji za ta iya rikewa sai a bata in aka rasa wanda za a ba ne sai a dawo a baka kai ne last hope dan namiji za a iya samun matsala to suka ce abu na farko kenan abu na biyu da a ce misali arabu sai ta tafi da ɗa sai kuma ta yi aure sai haƙƙinta ya faɗi aka rasa wanda zai rike a danginta aka dawo da shi wajen dangin uba daga baya sai ta fita wancan aura sai ta dawo gidansu yanzu za ta zo ta ce a bata yaron kuma dole a bata saboda annabi cewa malam tankihi kenan matukar ba ki da aure haƙƙin ki nana ba wai in kin yi aure haƙƙin ki ya faɗi ba to haka annabi ya raba wannan hukunci shikenan aka aka wuce wurin الطفل أولى الأولى بالطفل أمه ما لم تنكه wanda yafi cancantar ya kula da da shine mahaifiyar shi matukar bace aure ba thumma la khalat sannan khala khala ita ce yar uwar uwa guggo kenan ko ko in na kai eh yar uwar uwa wannan to me yasa bai faɗa kaka anan ba suna cewa to ai ai yadda ka san uwa haka kaka take ka yadda uwa ke da waccan haƙƙin ummuhu kaka ta shiga ciki kuma suna kafa hujja da abin da ya faru da dan dan sayyiduna Umar dan Khattab Asim kenan ya auri wata mata daga cikin matan mutanen Madina sai ta haifa mashi ya shikenan sai suka rabu da da matar to ka'idar addini ita za ta tafi da ɗa da haka shi bai ma ja ba matan nan sai ta ɗauki ɗan ƴar nan ta tafi da ita gidansu wata na sai na umar ya je wajen anguwar a filin masallaci sai ya ga yara na wasa a ciki sai ya ga har da yara yaron kawai na ta wasa a filin masallaci ya ga yaro dai gashi nan wani butu-butu haka gashi nan ashi aka agbara sai rena kular da ake mashi wannan ba zai taso yadda ya kamata ya taso ba sai ya kamo yaron da ya kamo shi sai ga mahaifiyar mahaifiyar kakar yaron kenan tana zuwa ta rike yaro yana cewa ibnati tana cewa ibnati sai rigima ta kaure sai suka tafi wajen sayyidina abi bakr shine khalifa a lokacin suna zuwa wajen shi aka yi mashi bayani sai kalla Umar ya ce sakin mata ‘yan nan sai na Umar ko musawa bai yi ba ya sakin mata ya ta juya da ita suna ka da kaka da uwa da ɗaya shi sabi sai bai faɗe ta ba to sai ya ce idan namiji ya rabu da mace sai ya zama na ta yi aure kaga zai yana sa rai za a dawo mashi da yaya sai ya zama na mahaifiyar shi za ta iya riƙewa shikenan bai da hurumin yi magana sai ba mahaifiya ai yanzu ba za a dawo mishi da yaya ba sai a dawo wajen khala al-khala sugura wal khala al-kubra babbar ya ko babbar kanuwa khala karama ko khala babba sai a dawo da yaran a wajen ta shikenan sai ta sai ta sai ta rike su shi ma nan akwai hadisin al-bara ibn azib diyar hamza annabnata hamza ta yaktasama fiha aliyun wa ja'farun wa zaid da Aliyu da Ja'far da Zaid sun yi jayayya kan cewa suna da magana game da wannan diya ta Hamza faqala Aliyun ana ahqqu biha hiya ibnatu ammi Ali da Abi Talib ce wannan kyar ni na cancance in rike ta diyar dan uwan mahaifina ne Ja'far yace bintu ammi diyar ammina ne wa khalatuha tahti sannan khalar ta yar uwar mahaifiyar tana karkashina zaidu ya ce ibnatu akhi ya ce ai iyar ɗan uwana ne kowa yana ɗan dalilin da ya rike da aka tsunguma aka tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama faqada biha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama da khalatiha sai annabi ce ku dukkan mazan ba za a ba ku ba ina yar uwar mahaifiyarta aka ce ga ce dauka shine a lokacin ya bayar da ka'ida yake cewa al khalatu bi manzilatil ummi ita kala da kake gani matsayinta daidai yake da na uwa in ba uwa sadaka kala ita take biye da uwa kenan in aka samu irin waccan matsalar idan duk aka buga aka buga kummal abu daga nan sai a dawo da ɗa wajen uba wasu ke cewa wannan kummal abu ai summa ikhwatul abi sannan yan ko summa akhawatul abi yan uwa na uba mata mahaifiyar shi shine waccan magana da muka yi bude abin da ita za ta iya fitowa cewa da ɗaukar ciki da shayar da yaro mama da reno abubuwa guda uku ne da suke da kewayawa a falaki ɗaya yadda namiji ba zai iya ba shi ke ɗaukar ciki ba ba shi ke shayar da yaro nono ba to wannan ma ba zai iya ba yaron zai tozarta zai wahala da sauransu tare da cewa akan samu matsala guda ɗaya wani lokacin aka ban mace ‘ya'ya ita kuma yaron sai su ji yunwa saboda uban kila zai ƙi aikawa da abin da ya kamata in kuma ka dawo da ‘ya'yan amma kuma za su samu tarbiyya fa duk da yunwar da za su sha za su samu tarbiyya amma idan ka bar ‘ya'ya wajen uba shi kuma lalle yara za su yi bulbul amma kibar banza ba addini ba tarbiyya ba sa ido ba kula ka tambayi makarantun islamiyu a ko'ina suwaye mafi yawan masu kula da yara ko uban ke biya za ga galiban iyaye mata suke tsayuwar daka shi ba abin da ya dame shi in ka yi mai magana ce hidindimu sun yawa kuma in yadda ya maka lissafin hidindimu zai gaba su hidindimu bane na zuwa gani ba wata hidima ta shirin zuwa lahira hidima ce kawai ta duniya ko kuma hidima ce ma ta sai da lahirar shi don duniyar wani ƙato yana can yana ta bula'i wani dai ya samu wani dai ya haye wani dai ya dace amma bai sa'a ba ya mai butulci halin dan adam kuka yi ta zagayawa kuka yi ta waye daga baya kawai kaga inuwar giginya ko in ji bahaushe sun mal'abu sannan sai a mayar da ‘ya'ya wajen uba idan babu a dangin uwa babu mata a dangin uwa kowa ta kasa cika sharaɗin ko ga ta an samu ba za ta iya riƙewa ba ko kuma ga za ta iya riƙewa amma ba ta cika sharaɗin ba wasu malamai suke cewa wannan summal abu ɗin ana amfani da wannan ƙa'idar ne a wani yanayi na musamman yanayi na musamman mai kala biyu ko dai inda yaron ya riga ya kai shekaru bakwai idan yaro ya kai shekara bakwai ya kai shekarun tamyizi bakwai takwas tara zai iya bayanin wasu ababe da ke damun shi kuma uba ya matsa sai an bashi to a lokacin a iya cewa a yi a ba yaron zabi to shine sun mal'abu din sai a aje yaron a tsakiya a aje uba a can a aje uwa a can a ce yaro wancan mahaifinka ne wani waccan mahaifiyarka ce duba da kyau gunwa gidan wa zaka koma to kuma yana ga mafiyan qur'un nan mata sai sun ta ciccinyewa dan in ya waiga ya waiga ya waiga zai hargo lalle akwai taliya a gun baba amma akwai duka baba akwai doguwar hira akwai kaza sai ya tafi can to da duk inda za a lallashe ka kuma lalle za a baka taliya kan kenan taliya a can ba ta da amfani tun za baka taliya kuma a kirbe ka domin yana cikin lallashi ma a baka abincin to suke cewa wuri na farko kenan wuri na biyu inda uba ke kwace reno a irin wannan gabar da yace sun mal'abu shine inda uwa da uban suka zama ɗaya musulmi ɗaya kafiri misali uba kafiri uwa musulmi uwa uwa kafira uba musulmi wannan an same shi lokacin annabi sallallahu alaihi sallama a tsakanin mazaje da dama yaro ma bai shekara biyu ba aka zo da shi uba ya musulunta ya yayi uwar ta musulunta ce ita ina su suna nan ina wajen na ba na ala umma shine sai aka taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi sallama da aka zo sai ya ce to ke kai uba tsaya daga can ke uwa koma daga can sai aje yara a tsakiya yaro dan karami yace ya yaro zaba daya a cikin su za ka bi sai wajen uwa kafira sai nabi ce Allahumma hadihi sai ya kwana sai ya tafi wajen uba addu'a ta ci nan take eh masu abin ne masu abin ne suka yi to irin wannan a irin wannan yanayin ayata to ba za a ba mace ba za a ba mace ba kai tsaye ma saboda abinda ake jin tsoro danka ne sai ka hango shi a ikkilisiya da ka yi cewa to haiwa damuwa ai haka Allah ya so inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar kama kai yanzu zaka ji dadi zurriyar ka da rika Allah uku ne ba ma zurriyar ka ta fada ba ma wani ya fada hankalinka ya tashi bare kuma zurriyar ka to ana amfani da wannan kaidar a irin wannan yanayin kun ya kai shekara bakwai ko kuma inda aka sami waccan matsala to sai a juyar da ta dauki wannan kaida ثم يعين الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحا idan aka rasa wa za a ba ko aka yi kikikaka kowa ya ja daga cewa shi za a ba yaro ko kuma babu man a haku bilhadana ɓangaren uwa duk ba waɗanda suka kamata ɓangaren uba ma babu man a haku biha to sai a dauko wajen hukuma alƙali ko wani mai hukunci sai ya ayyana min alqarabati daga dangi marra fihi salaha wanda yake ga shi yafi kamata wannan kaidar zai amfani da ita a wurare guda biyu inda aka samu abin nan eh yawaitar masu masu haƙƙin a ce ga uwa ga halar ga mahaifiyar uba kuma kowa ana ga za ta iya to a lokacin a ga kuma obama shi ma ya da daga tun aka je kotu alƙali zai iya cewa to bari zai sa wasu mutane su bincika mai in aka ɗauki yaron nan aka ba kowa za ta iya riƙewa to amma wa ake ga yaron nan da yake samun tarbiyya har ya amfani kanshi da duniya to idan aka zo bincike nuna a kala za ta fi iyawa ko sai kotu ta ce to an ba kala an tsallake uwa ta yi haƙuri kawai malam tanki je ki auren ki kawai to wannan kotu na da wannan karfin yace wa bada bulugi sinni listiqlali bayan yaro ya cika shekarun zaman kanshi mana yaro ya kai shekarun da zai iya rayuwa ko ba irin waccan kula da ake ba kananan yara zai iya fitsari da kanshi tsarki ila zai iya nemo abinci saboda wata sana'a da yake yi in aka ajiye abincin zai iya dafawa zai iya wankewa kanshi kaya zai iya canza uniform zai iya tantance littafan makaranta na boko da na hadda da na islamiya wa gairu zalika to yanzu ya za yi yukhayyaru sabiyyu baina abihi wa ummihi sai a baiwa yaron zabi tsakanin mahaifin shi da mahaifiyar shi cewa to gunwa kake so ka koma daga nan duk inda ya zaba sai a kai shi nan wurin ya ce fa'in lam yujat idan ba a samu wanda zai reni yaron nan ba gaba ɗaya to ya za a yi akfalahu man kana lahu fi kafalatihi maslahatun sai wanda ake ga a cikin renan shi da zai akwai wata fa'ida sai a ba shi renan shi kawai sai a ɗauke sai a ba shi shi wannan ma hukumar za ta iya yi ko kuma wasu cikin dangi su ittifaki cewa yaron na ɗauke shi a bawa ne ya ce to yayi yana da wani tsari na tarbiyyantarwa da wata makaranta ko ya ce to a ɗauka a bashi sai a ɗauka sai a bashi haka haka alhamdulillah ya yi ko kuma kotu ta yi amfani da damarta ko kuma hukuma ta shigo a ba wanda ake ga zai iya da basirar shi da himmar shi ita kuma gwamnati ta rika bashi wani abu wannan galibin ba a kasan mu ba nan kasan mu ba kasafai za a iya yin haka ba to wannan shine bayanai sune bayanai da ya tattara dangane da abin da ya shafi hazana kenan in ka kalli wayannan bayanan duk da kasancewar su ga su yan gajejjeru a takaice to amma suna nuni da cewa ba buƙatar a yi ta rigima wajen wa zai rike da kai ba tun farko ya kamata ka san ma baka da haƙƙi in kuma kana so a reni ɗanka a gabanka to ka dawo da matar a matuƙar ka sake tafi da yaran nan za ta tafi kuma duk ciyar da su da shayarwa kai za ka ciyar kai za ka shayar ba ƙwandar ta ba ta yi ciwon kai ba sai dai in ta yi sadaka sai dai in ta ga dama tunda ai ‘ya'yanta ne ita ma za ta so ta yi wani abu wanda zai taimaka in ta haka shi kenan amma ita rigima wani ya ƙwace har ya rika fadar bakakin maganganu ba ubangiji sai ya karba yaran nan ba shari'a ta ce ka bayar har kana bambami da kake cewa ba wanda ya isa ya sa ka bayar ai an ce ka bayar tun tunayi yanzu an san da wanda kake kenan yanzu shari'a kake kuma ta fi karfin ka shari'ar constitution ma ta fi karfin mutum ko balantana kuma ta Allah wannan ma da ba ta da wuta ba ta da aljanna iya ka dan kwankwashe ka inda gajali kawai ka rasu ba shikenan ba ka ban masu duniya kuma su cin maka a can to ita ko sharar Allah ai san da ka rasu ma to daga sannan kes ya fara dan ana man rabbuka kana ha ha ha kaga ai kes ya fara daga nan ai kes ya fara to da ka tunda shari'a ga yadda ta ce shikenan arabu ce aka kai mata mutuwatu talaqi ma kai mata wasu abubuwa na alkhairai ta kwashe yaya ka rika ziyartar yayan ka rika daukan nauyin su da duk abin da ya wajaba liyun fiqd sa'atin min sa'ati yana na akanka man qadara alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah ka duba wannan ayar fa wato wani daurin milkwa sai wa maza wa man qadara alaihi rizquhu wanda aka kuntata mashi wanda talauci ya baibaye shi yawa iyalan shi ne falyasbir a'a falyunfiq mimma atahu Allah dan kadan din da yake samu ya kunci na ba su dan wannan kadan din da kake samu tunda ai kai ma kana ci ko ka ba su wannan da kake ci to ai kai kawai wata tafasa ce tsinko tafasar ka kai musu shine mimma ataka Allah da to haka su ma ƴaƴan za a yi kudin makaranta kudin wane ne kudin wane ne kudin wane ne inda kananan yara in ta ga dama ta yi maka lissafin shayarwa su mata in ta ga yara mijin uban bai damu ba a kawai tattara yayan shi sai dai zo ya gansu ce na ji kamar turuwa sai ke shuga gidan na ta yayanka ne junudun ne min junudika sai dai kuma galiba abinda zai faru in ta mayarwa uba za ta ji tsoron su tozarta shi yasa za galibin iyayen na haƙuri da juriyar cewa su ta wahala cikin abinda ba ba su da zaɓi ta da cewa suna da haƙƙin a yi akasin haka to amma kuma hukuma za ta iya shigowa don ganin cewa ta kwatarwa mai haƙƙi haƙƙin shi ko an kubutar da haƙƙi daga mai shi ko an mayar da haƙƙi zuwa ga mai shi wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am eh a wannan kuma urfi kawai za a tsaya a duba shi gurgudun samun shi gurgudu abin da zai rika bayarwa idan sun kasa daidaitawa ne kawai za a iya kaiwa hukuma amma in sun zauna to 'ya'ya biyar ne da safe mai ne zai iya isar su ko ya rika aika masu da lafiyayye da faftan abincin ko ya rika bata tana gyarawa ko ya rika ba da kuɗin tana siye tana gyarawa to yara biyar duk wata za su ci buhun shinkafa ɗaya da rabi sai a bata shi za su sha ya kunu na gero tiya sha biyar sai ya baya dawa ko masara ta tuwo to daga nan sai lissafin kudin cefa ne kullum dubu uku uku a maneji wata dubu casa'in kenan sai ya bata ko ya sai wani keke na fiye a daga kai masa balance ɗin kamar guda uku ko keke na fiye uku ya za ta riƙe yara biyar in ya gajiye gajiye ce ina ya ce ka dawo da ita dama ba a san ai sakin in ba ya kama dole da wata lalura ba sai ya ce a dawo da ita wannan dai sune hukunce hukuncin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma kaga su sun zauna lafiya ba su haɗu da matsaloli irin yadda ake haɗuwa da su a yanzu ba na'am ba za ta ai ita ai matukar bata yi aure ba ko nan da shekara 100 ne yana hannunta duk wanda ya balaga ya koma gidan baban shi sai ta wani auren ta gwada eh za ta je laboratory ko experimental tunda kaga shi yanzu da an dauki sample ko kuma a dauko wani sample din daga nan sai a auna sai a ga ba ta tana da zabi a lokacin inda dama Allah ya zargi shine mace ta ce za ta koma gidan tsohon mijinta iyaye su hana nan ne Allah ya Allah wadai da su kuma ya ja musu kundi kuma kada su kuskura ai yana dukanta ni ma kawun taran nan ya zagan gidan mu yace mana gidan matsiyata marasa tarbiya da ana san wannan matsalolin zaka ji wannan miji wani mace ta bata mashi wai ta tafi gidan su wai akwai mata tarbiya ta kai maka shiga ɗakin babanka kai maka tarbiya wannan kalmar da ka faɗa rashin tarbiya ce yayi lalle ya kai ta je gidansu akwai mana tarbiya kai maka shiga dakin tsoho in ka shiga gashi can a kulla kofa shi ma ya koya maka tarbiya ku duka ba ku da tarbiya kai kai kai mata sharri ba ta da tarbiya kai kuma ka nuna baka da tarbiya yanzu kai ne ma nan bawa to da ita ba mu da tabbas kai ne ka ce ba ta da tarbiya to kuma shi mara tarbiya yanzu kuka haɗu da shaidan kawai a bakin hanya yace kai shaidani ne kuma sai ka dawo shi yake ce eh to ai na gane haka abin yake ko baka ce mishi Allah ya kara lafiya ba ka ce wannan magana da ka faɗa shedan mu je a haka shedan ya ce maka kai shedan ne kai nasara sai sa ga ba a shiri tsakanin mutanen kirki da mutanen banza kullum faɗa ake yi kullum faɗa ake yi sai za ka dai wannan cewa duk malamai suka kawo gwamnatin nan mugu ne don da ka ja faɗa haka in kana yawan tantirin gari shi ne saboda shi yanzu laifin da yake so ya ɗora a wani wuri amma kaga ba zai ce yan jam'iyyar su suka kawo shi ba bayan kuma inda awwalul mujrimina su ne tun farko a ce ku zai da shi a primary ba daga kuɗi kuka rabawa ba a tambayi local government delegate miliyan nawa aka ba shi ba ku kuka sai tun farko me yasa kuka hahana wasu takara kuka toshe wancan kuka toshe wancan kuka toshe wancan to kullum ba dama ba shiri ake ba so da aka kai karkace mata kaza karkace mata kaza a ta riga ta gama idda tana da yancin ta ce za ta koma gidan mijinta tana da yancin ta yazo ta ce mishi sai ta wani auren wannan ba ta yi laifin komai ba kawai dai tana yin auren tarbiyyar yaya sun tashi a hannunta hazana da reno sun tashi a hannunta sun koma hannun mahaifiyarta ko hannun kanuwarta ko hannun yayarta a dangin uwa dai inda yana tura kudaden bill din a account din ita tsohuwar mata to yanzu hazana ta tashi a hannunta sai a bashi sabon account sai kuma ya rika turawa a can yanzu ita ma aka samu canji haka dai za a yi ta yi har yara maza su balaga su dawo hannun shi har mata su yi aure su tare su dawo hannun shi wa alaikum assalam eh tana da yancin dama ta ce za ta rike kama da da da madadin ta mayarwa uban tunda mahaifiyarta na nan ko tana da khala su ya kamata ta kaimawa kawai sai ta yi mashi text ko ta rubuta mashi wasiƙa ƴaƴan da nake reno na ba wance saboda a shari'a an ce in ba ni dama sai ita to IC kenan ka fahimta amma madadin ta mayar mashi a dawo da saboda za su iya tozarta kamar yadda wata ta zo ba ni sallar kuma take ta rasulullah ga yara mun rabu da wani kuma ga yaya muna tare da su in na dauko su na dawo da su waje na ja'u wallahi tallahi yin washe tai masa illa idan na kwashe su na mayar mashi da'u za su tozarta kuma kaga biyun nan bai kamata a same su ba kada yunwa ta yi musu illa kada su tozarta saboda rashin tarbiyya su da ka ba haka ya kamata ta yi ba kawai gyaran da za ta yi kenan amma ba wajibi ba ne dama sai ta yi na Oke bai ma bayar da eto kuma ma shine ma dalili lalle da yana kai ma haƙoƙi ba za ta mayar ba kila ta tashi ba ta da ko kwandala ko fatara mai ta da tsohon bashi da sa zuciya ta tashi ba ta da ko sisi ba ta da ƙwayar abinci ga kawai sai ta kwazi ku tafi gidan baban ku ci laifin shi ne shi ya kamata ya duba to sai babi na gaba shine sabon kitab kitabul bai'i littafin cinikayya littafin ciniki babi ne mai muhimmanci shi ma saboda ɗaya ne daga cikin manyan babuka a cikin babi na mu'amala asalin hada-hadar kasuwanci halal ne asali halal ne mana ka ɗauki kayanka ka sayar ma wani halal ne to amma akwai lokacin da yake zama wajibi akwai lokacin da yake zama mustahabbi akwai lokacin da yake zama haram akwai lokacin da yake zama makaruhi wani mutum na jin kishi kamar ya mutu ya zo ya ce sayar man da ruwa dole ka siyar mashi a lokacin dole ka siyar mashi ya zama tilas kawai baka da zaɓi a lokacin sayarwar ya zama wajibi saboda me a cikin sayarwar akwai kubutar da da rayuwar shi to sannan akwai lokacin da sayarwa da mutum kaya ke da ke zaman mustahabbi kamar misali wani ya zo ya ce siyar man yar akuyan nan taka in jairi ka ce ka ba zan siyar ya ce wallahi sai ka siyar man sai ya rantse cewa sai ka siyar mashi to an so ka siyar mashi don ka kubutar da shi a rantsuwar da yi a lokacin sayarwar ta tashi daga halal ta samu promotion ta koma mustahabbi an so ka sayar mashi akwai kuma lokacin da sayar da kaya ke zama haram sayar da kare sayar da alade sayar da mage sayar da mushi sayar da ɗa da mutum ya haifa ko ɗan da wani ya haifa sayar da kayan wasanni ka rika sayar da gumaka ka rika sayar da takaddun karta ka rika sayar da tebur na table tennis ko ƴar ƙwallon da ake bugawa bawila kenan duka wayannan haramun ne dukkanin su haramun ne ko kuma sayar da wasu kaya a wajen wasu akwai kayan da asalin sayar da shi halal ne amma idan wani ya zo haram ne kana sai da dawa sai wata mai burkutu ta zo ta ce wai wai wai wannan dawar a giya akwai kullu ko kuma kai ka san giya take yi ka ci karkaciyar mata wannan da roka ce ba ta sirra bace in ta matsa tunda kana zariya ne ka ce mata burkutu kike yi Allah na ya hana ni ai a zariya kike ko a inugu ne zaka yi tauriya a nan zaka fito a mutun ne kawai fito mutun sosai ka ce mata ba za ka ba za ka siyar mata ba saboda karka zo ka ka aukawa abinda shari'ar musulunci ta hana to sannan akwai lokacin da sayar da abin zai iya zama makaruhi cikin ababen da malamai suke zayyanowa cewa sayar da su din makaruhai ne kamar misali suna ba da misali da ila wani wani abu wanda za a amfani da shi ta khilaful aula a lokacin sai ya zama makaruhi ne misali za ka iya sayar da yar bebi to amma gawa za ka sayar mawa sai wani namiji ya zo ya ce ka sayar mashi da yar bebi har makaruhi ne ka sayar mashi sai wani ta mace ta zo da yar yarinyar ta ce a sayar mata da yar bebi za ta sayar ma yarinyar nan kaga a lokacin ya zama halal annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hada-hadar kasuwanci shi da baffan shi abu talib kuma ya zo ya yi hada-hadar kasuwanci da sayyida khadija tun ma kafin ya aure ta wanda wannan alaƙar kasuwancin da suka yi a nan ne har ta gan shi wadda take tattauna da maisara har ta sa ƙawarta nafisa ta bincika mata wannan mutumin karamomin nan da wannan hali haka yake ta bincika sai to lallai ta aure mutumin nan ba dama ne har aka kai ga matakin da aka yi aka yi aka yi auren to kaga kenan da hada-hadar kasuwancin aslan da ba halal bane duk da cewa ba aiko annabi da annabta ba Allah madaukin sarki ba zai bari yayi ba to sannan ga hada-hadar kasuwanci da urwatul barik yayi abul ja'at wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya bashi dinari ɗaya ce da Allah je ka siyo min dabbar da zan yi layya kawai ya tafi kasuwa da yake gwani ne a harkar kasuwancin da ya shiga da dinari ɗayan sai ya siyo dabbobi guda biyu ya kamo su kowace ta isa layya ya ya kamo ya fito kasuwa sai ya haɗu da wani mutum sai nuna yana son guda ɗaya sai suka yi ciniki sai ya siya dinari ɗaya shine gaba ɗaya sai sai ya wuce ya kai wa annabi ya kai mashi dabba ɗaya ta isa layya da dinari ɗaya ya ce ya aka yi ce kaji kaji kaji yadda aka yi annabi ya karba ya sa mishi albarka daga nan ko turba ya kasa sai ya ci riba wannan kuma hadisi akwai hukuncin sautu akwai hukuncin sautu misali yanzu kawai sai na sai na abin nan na ce ga dalla wannan wayar an ce gyaran ta dubu biyar zai kaza zai kaza sai na baka dubu biyar kana zuwa sai ga wani dan kanuwarka shine injiniya kawo lafiya yace wallahi wata waya na kawo gyara sai ya karba nan da nan aka fes da ita sai ce ba kudin dubiyar din nawaye na wanda ya baka sako ne sai dai idan kai ba da albarka bane kai ba shi sakin ka kana zuwa sai ka dawo shi da dubu biyar din shi ai ina zuwa sai na cin madana bai kamata ba ma in ya baka wani abu ka karba kar ka karba saddu zari'a kawai ka ce mashi ha ai alhamdulillah amma za ga wani sai kalmar shi ka ci haram su hutu ne lallahi rasan tabi da an daga ka za a kira su a layi ahsahullahu wa nasu urwatul bariki ya hada hadar kasuwanci sannan wata na annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya cimma taron yan kasuwa yace ya ma'asharat tujari ya ku yan kasuwa kawai sai suka waigo kowa ya dago kai wawa ke kiran mu ne sai suka gane annabi ne sai ce inna tujjara yub'atuna yawmal qiyamati fujjara illa man ittaqallaha wa barra wa sadaqa yan kasuwa a ran lahira duk afadare za a tashe su sai wanda ya ji tsoron Allah wa barra yayi da'a ga karantarwar addini a kasuwancin shi wa sadaqa kuma ya faɗi gaskiya at-tujjaru humul fujjaru haka ya faɗa wani hadisin ‘yan kasuwa ai su ne ma fajiran duniya, su ya halatta mutum ya yi hada-hada ta kasuwanci amma ya gina abin akan tsari da karantarwa ta addini idan mutum yayi haka to insha Allah zai ci riba a nan duniya kuma zai ci riba a lahira hada hadar kasuwanci Allah na san ya sanya albarka sosai a ciki sai dai kuma dukiyar ta fi kusa da haram akan aikin ƙarfi shi aikin ƙarfi ya fi kusa da halal ba a tarawa da yawa zai wuya yanzu a yi fakin ɗin wata mota ta miliyan goma ka yi zaton ta mai aikin hannu ce sai dai ɗan kasuwa sai dai ɗan kasuwa in ko ma'aikaci ne shi kuma kaka tambaye shi babin bashi kar ku buɗe wannan babin lon ne lon ne amma ɗan kasuwa shi ne zai iya ƙarfin hali shi yasa ina ga wane ne kamar tsohon shugaban ƙasan zimbabwe ne ko wani cikin shugabannin afirka nan a wani bature ne a amerika yake cewa mafi fama da baƙin talauci a duniya masu karɓar albashi sai masu sana'ar hannu shi ma sana'ar hannun kuma in baka faɗaɗa abin ya zama hada-hada ta kasuwanci ba inda in kai modernizing din shi shi ma zai zama hada-hada ce ta kasuwanci mafi yawan masu kuɗin duniya daga 'yan kasuwa ne har manoma na iya zama bajimin masu kuɗi so da ita ma harka ce ta kasuwanci to da ka kaga kenan hada hadar kasuwanci wani abu ne na halal kuma akwai dukiya da za a samu ta halaliya kuma mai yawa mutum ya ci gajiyarta ya amfana ya kuma amfanar to shine wannan babin zai tattauna mana wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am eh
shi kuma mutum yana so ya yi amfani shi inda kan zai amfani shi kuma zai je kuma ya rinka a bashi a bashi.
Eh kai abinda Abdullahi ibn Baz da aka tambaye shi yake cewa shine abinda yafi kamata. Ya halatta ka mallaki kare. To idan wani na so ya mallaka shi kuma ya zai waɗancan da suka mallaka aka haifan masu in so samu ne su bayar a kyauta. Kana da kariya ai tana haihuwa da yawa ko sai ta haifi goma sha za ka yi da su. da sun dan tasa aka yaye su sai ka babbabu wanda ke so a kyauta to amma idan kai kana da buƙatar kare ba yadda ka iya ko kana da buƙatar mage ba yadda ka iya duk masu magunan anguwar duk masu karnukan anguwar suka hana suka ce na siyarwa ne an ce in kana da buƙata ta gaske mai tsanani ka je ku yi ciniki ka biya amma wannan kuɗin da ka ba su a filin kiyama za a karɓo maka kayanka za a tatse su a ɗibo ladansa a baka kuɗin karen da suka siyar maka su da ka ba a siyar da kare ba a siyar da mage amma ya halasta ka kyautar saboda suna da amfani kuma a gida to shine yake cewa almu'tabaru fihi mujarradu taradi abinda ake la'akari da shi a saye da sayarwa shine tsuran yarda a tsakanin masu saye nan ce a taradi ya ake kulla kasuwanci ya kai mai saye za ka faɗi ka saya ya kai mai sayarwa za ka faɗi ka sayar aka ce ƙofar a buɗe take an ban ma ƙurfi an ban ma duk abin da kai amfani da shi wajen yadda in kai amfani da wata kalmar ishara shi yasa aka yi da cinikin mu'ata kawai ka rubuta abin nan wannan biran kawai sai ka tara su a roba guda ɗaya sai ka rubuta ɗari biyu kenan kana duk biran da ke ciki ɗari biyu sai wani ya zo ko kallon ka bai aje ɗari biyu ɗauki ɗaya ciniki ya yi mu'atsa ko kuma ku yi ciniki nawa da nawa shi yasa zai mu tattauna gaba ya halasta a yi ta yi musawa kenan abin nan ka zo ka ce nawa kayan nan ya ce kaza kai kuma ka ce ba za ka biya haka ba sai dai in zai siyar kaza duk da shi kuma wannan yana daga cikin ladubban shi shine ba a so ya tsawo jimillar ta yi ba a so yi tsawo in za ka sai kaya ba a so ku ɗauki dogon lokaci ana ciniki irin wannan da aka dai mujarradu taradi huwa al-mu'tabaru fil buyu'i walau bi isharatin za a yi wannan ciniki ne koda da ishara shine cinikin mu'ata ko kuma ciniki na kasa ya kasiyar da ishara kawai ya sassa biro sai ka ɗauko ɗaya sai ka ciro naira ɗari kai haka sai ce ajiye ko sai ka ajiye kai gaba yayi ishara ce aw bil kinayati ko kuma aka yi cinikin da kinaya min qadirin ala nutuki koda daga wanda ki zai iya magana ne sai ku yi amfani da kinaya ko wani ramzi ko wani logic wanda shi ya gane kai ka gane kuma ya yadda kuma ka saya a haka kuka wuce ya halatta ciniki kuma yayi kaga suratul bakar na lakitan la an takuna tijaratin an taradin minku a suratul nisa'i wala yajuzu bai'ul khamri baya halatta sayar da giya da duk wani abu mai bugarwa in ka duba sahih bukhari da sahih muslim ko kuma ka duba lu'lu wal marjan fi mattafaqa alayhi shaykhan wasu mutane sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama za su koma sai suka faɗa mashi irin abubuwan da suke sha a garinsu kamar na su minerals da sauran drinks soft drinks suka ce to da Allah suna son bayani cikin me ya halasta me bai halasta ba to daga ciki ya musu bayanan abubuwan da bai halasta ba duk kayan da aka tsima shi a wani abu kamar almuzaffat irin abin da aka shafe shi da kwalta ta yadda daga waje baya shan iska ba a sha ko kuma duk sadda ka haɗa sinadarai guda biyu ko uku ka ɗibo sauyar zogala ko ko da yake sauyar zogala kan ba a sha ko sauyar wancan sauyar wancan ka haɗa a wuri ɗaya ko ka haɗa a tukunya ko ka haɗa a koko ko ka haɗa a jarka ko ka haɗa a wata tukunyar ta sha fenti ko a wani tulu na ƙarfe ba a sha saboda galiban in ka haɗa irin wannan chemical ɗin bugarwa yake to duk wani abu da zai bugar ya zama giya to haramun ne a sayar shi yasa ya halasta ka sai da wasu kayan amma kuma bai halasta ka sayar ma wani ba kana zama a chemist wani yazo kan shi na ciwo yana son waye wani yazo yana tari likita ma kila shi ya rubuto mishi cewa yana son emzolin ne da waye maganin tari sai kuma ga wani yazo ash'asa akbara sal'u haka annahu ru'usu shayati shi ma ce emzolin sai ka ce babu ce ga wancan wancan da ka gansu sai likita ya rubuto ina baka nan kama ni za a yi kana nufi ina baka Allah kama ni zai tunda abu ke yake ba zai gano ma me kake nufi amma in ka kuskura ka siyar mishi ah mu muka kasa kaya kowa ma zo mu siyar mishi ka baza dawa kai wata ta ta siya za ta yi burkutu kuma a gaban ka take cewa wannan in aka yi burkutu da wannan akwai kullu su oga sun fi son burkutu da wannan mai mai bakin hancin ko ka zuba ka zazzage ce an fasa to duk wani abu mai bugarwa haramun ne a sayar da shi walmai tace da mushe ma sai da kaji in kana kiwon kaji kazarka ta mutu ba a sayarwa baka ba mai kiwon kifi radda yazo kwashewa ya san maka ka san duk dabara fa ake eh sai a ce wani kaji bakwai sun mutu kaje ka kwashe radda ya tashi kwashe kifi sai ya aika maka da bakwai duk kifi ɗaya kaza ɗaya to na meye su da ba a siyarwa to yanzu in kajinka suka mutu ya kamata kai ka kai su bola ka watsar kuma kar ka kira wani ka ce kajin nan sun mutu aje a kwata kai kai kyauta da su kenan zaka samu yabo wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yafalu ko kuma ka kira maguzawai su saya in ma so samu ne in dabbar ka ta mutu yanzu ka haka rami ka rufe ko kuma in kana da fiya-fiya ka barbada musu fiya-fiya sai ka wurgar duk karin da ya shishe na zai gudu wani mai kiwon kaje ce in ka sa wa kifayen ka mutuwa na sa mata fiya fiya ko ka sa mata fiya fiya ko kuma ka watsa mata fetur ka banka mata wuta ta gama kawai ka rufe ba a sayar da mushe duk ta inda ya hudo wal khinziri da alade ba a sayar da alade wal asnami da kuma gumaka annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna Allah harrama al-khamra wal maitata wal khinzira wal asnama wal kalbi kuma Allah ya haramta sayar da kare ya hana cin kudin kare shine waccan fatawa ta bunu ba in ka nemi wanda zai sayar maka da karen da zaka yi kiwo ko gadi ka rasa sai ka je gun me shi ka saya amma ran lahira za ka karbo maka kudin ka wasinnauri da kuma kyanwa mage ba a siyar da mage yasa gayu masu cin mage sun ci haram sun ci haram sun ci haram hisabin su sayar lahira illa ayyatu ba a cin mage ba a cin ta haramun ce in ka lura ma tana da fika kuma tana da mihlab kumbuna kuma annabi ya hana innaha min at-tawafati alaykum kuma min at-tawafina alaykum tana cikin masu kewaya ku waddamu da jini wa ya harumu damu kenan jini ma ya haramta kaga masu abincin kaji ne ke amfani da jini ko baya halarsa tunda an haramta dan me zaka hada abincin da za a ba dabbar da za a ci kenan ba za a amfani da jini ba karka je kwata wannan jinin ka kyale shi kawai ya kwarara shi kenan an gama da shi ma ka ɗibo a matsayin wani chemical ko ka ɗibo kai kaza ka sarrafa a ba za ka yi ba wa asbul fahali sannan an hana sayar da maniyin karo cikin raƙuma ko shanu ko raguna misali ka je ka zo da wata dabba mai ban sha'awa sai a ce a ɗiba maniyinta a yi bayi ba a sayarwa inda suka ce an yi sassauci idan likitoci sun ce babu laifi in an yi bincikensu ya nuna ba za a azabtar da wancan karan ba to ya halatta a ɗiba a kyauta a sassa ma wasu dabbobi don irin ya yaɗu a kyauta ba siyarwa shi yasa dan ka kauce wa ma sai kuma abin da ya halasta shine ba laifi ka ara ragon ka kai cikin timakanka ko ka araba jimin san ka kai cikin shanunka wani ya ara kai cikin shanun shi in aka yi haka babu laifi babu laifi yace wa kullu haramin da duk wani abu na haram misali kitsan mushe kaga haramun ne to da haka shi ma ba za a siyar da shi ba an tsine wa yahudawa saboda abin da suka rika yi da aka haramta masu kitse sai suka yi da barbaru to ma an haramta mana mushe ba buƙatar bai dace ba mutum ya zo ya rika yin da barbaru sannan wa fadlul ma'i daga cikin abin da aka hana shine sayar da raguwar ruwa raguwar ruwa baya halasta an gane raguwar ruwa misali ka sha ruwa ya ishe ka shikenan sai ga wani yana jin kishi kuma zai iya mutuwa amma idan ka bashi wannan ruwan ya sha zai rayu kai kuma baka da bukatuwar ruwan shine fadlul mai to dole ka bashi in ka sayar mashi ka karba kudin shi za ka karba mashi kudin shi ran lahira shine fadlul mai ba a sayar da shi wa ma fihi ghararun da abinda a cikin shi akwai rudi ko yaudara da abin da cikin shi akwai yaudara kamar cinikin biri a sama cinikin kifi a teku cinikin bataccen rago ko bataccen raƙumi ko duk wani abu da babu tabbas ya shuka masara yau sati biyu an yi noman farko an mata shaƙi an mata waye sai ce sai gonan nan garar ne in na ce ka rantse da billahi allazi la ilaha illa huwa za ta yi za ka ce ba za ka rantse ba inda ba ka rantse ba a bacce sai ta isa yanzu ganye zan siya amma ba laifin za ka siyar man in yayyanke in je laboratory in yi wani gwaji amma dai wai in saya in ci a garar ne ko wani tsuntsu a sama ya ce ka san da iya harbi nawa ka saya a kaɓo tukuna cinikin biri a sama kama a ƙarƙashin wannan bai umma laisa indaka zai shigo shi ma wanda baya halarsa a ce a ce wane yanzu wane yaman magana ka san yana da amfani mai kyau ka san wayan nan tashi tana da kyau ban kudin ta zan je in sayo a baya halatta bai umma laysa inda ba za ka sayar da kaya ba sai suna wajen ka shi din ma akwai wani abu mai kama da garar a ciki shi yasa yake shiga cikin irin irin waɗannan nau'uka wanda sharar musulunci ta hana hada-hadar su ko ta hana ta'amuli da sayar da su ina ga sai mu tsanin sai mu tashi wa hablul hubla ya fara jero wasu nau'ukan kasuwanci da su munabaza su mulamasa da sauransu nau'uka ne da ba su halatta ba wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am eh
Eh sai dai in ya zo da roƙo sai dai in ya zo da roƙo shi wannan za a saka shi a babu ikala kenan man akala musliman akala Allahu hasratahu yawmal qiyama amma wai ya dawo ya ce ya fasa ai ba a yi shi ba ba a yi shi ba zai ma iya zuwa ya gama sayan kayanka kawai bai kwashe ba kila ya sai buhu gomanka na wake dubu ɗari da hamsin hamsin shi bai san dawon garin ba ko kuma farashin ma kenan amma dai tsautsayi ne kawai yana tafiya sai kawai je ya shiga yar mota haka sai ya ji mai mota ya kunna rediyo gwamnatin tarayya ta buɗe boda a shigo da wake yanzu haka akwai jirage ɗari biyu da hamsin suna nan suna jira a sauke lodi sai farashin wake take sai komo sittin sittin haka zai zo ya kwashe dole haka zai zo ya kwashe ko bai biya ka ba sai ya biya ka ko bai biya ba sai ya biya sai dai zai iya biya ya roƙe ka ci gaba da aje mashi ba sai dame ka ba sai ka in kasuwa na da bukatar su san wannan da da ya siya yanzu goma sai aka yi mai waya aka ce kana da kayan ne ce yanzu na tsaya wajen wani maza ka kwaso hamsin hamsin ko kiran ka ba zai bai dan kara maka alkharaju bid daman wannan kaida ta ci mutum tunda in suka karu wancan ba a ce ka kara mishi ba to in aka fada sarwa ta tafi shi ba da ka yin kasuwa su su abin nan din wannan wa alaikumus salam wa rahmatullah za mu tattauna wannan malamai sun tattauna zai iya yana komawa ne wajen babin shawarar da ƙwararru suka bayar na ka samu likitocin kaji likitocin tsuntsaye suka ba da bincikensu na ilimi cewa babu damuwa ɗauki ƙwan zabi a sawa kaza ko a ɗauko na talatala a sawa kaza in suka ce babu wata damuwa kuma suna bayar da fahimtar babu to za a iya yi amma matukar akwai cutar da ita kazar musamman aka canza ƙwan ko kaza kwanta adadin wasu ƴan kwanaki ne ka sa mata na zabi kwanakin za su karu kuma na zabo ya fi ƙwari ya fi tauri za ga wata akwai kajin da mutuwa ma suke a kan kwa saboda za ka cimma ƙirjin sanan ya koɗe kawai har ya huje to kaga wannan shine bai halarta ba amma aka canza daga na kwanaki aka sa daidai na kwanakinta ko kuma wanda bai kai ma na kwanakinta ba wanda za ta yi sha babu takura fala ba wa alaikum assalam wa rahmatullah aran eh ai duk ɗaya ne in aka biya shi an siyar da barbarar da abin nan din zai yi shi ma ya ci haram sai dai kawai abin da zai yi ya ce ya bayar da aran shi ko ka ɗauko dabbar ka ka kawo cikin dabbar shi sai ka haɗo ta da abincinta sai ka haɗo ta da abincinta kai ma in ka kai mashi aran ya kamata ka aika da abincinka kada ya zama na ɗan tazarar da za a samu na hutawa da ciyar da dabbar shi ne kuɗin barbarar ka sayar da abin da babu tabbas shi ma bai ulgarar ne walaikum salam eh
akwai waɗansu za ga an yi gunki na ruba waɗanda mutum haka ya sa kaya da sauransu maƙota suna da shi suna amfani suna amfani da shi wajen janyo kwasu shi mutum ne su yanzu amfani da nan mutum ya sa a shagon shi shi ma ya sai gunki ya siyo gunki ya za ka kira mutane da gunki kana garin musulmi wa alaikum assalam eh ga iyalai Eh wajibi ne tarbiyyantar da su. Eh ba za su iya ciyar da kansu ba? In za su iya ciyar da kansu ba zai shafe shi ba. Tunda duk da haka shi zai ci gaba da sa ido. Bai hana ya bayar da umarni ba, bai hana ya tsawa ba, bai hana ya faɗa ba, bai hana ya hana wani abu ba. Amma ciyarwa ce ba zai yi ba. Zai ma iya cewa to kowa yanzu ya rika kawo kuɗin abincin shi ana haɗawa ana girkawa a gidan. ko mahaifiyarsu ta girka ko wata cikin matan shi mai gidan nasu ko mahaifin nasu ta girka zai iya yin haka madin zai su rika ci a wawwatsi su to kowa kullun ya bayar da kaza ko duk sati kowa ya bayar da kaza sai hada sai abinci in yi haka yayi daidai bal ya ma fara horar da su tarbiyyar da suka yi nasu iyalin sun gama samun horo to alaikum assalam daga kanka shikenan ai wannan haramun ce ai bugarwa take yi ko tana batar da hankali ita da fatawar famalan fatawar lajinar da'ima dama daga saudiyar ta fito daga mu ce daga wajen laraba ta fito shi yasa sunan ma na larabci ne ko kamus kamus din su ka duba ko fatawar su ka duba za ga shisha suke ce mata ashishatu kuma da ta zo nan din ma shishar ake cewa za ka haramun ce yi an kama mutum za a iya hukunta shi hukunci mai tsauri irin yadda ake a can Saudiya Allah ya samu dace ku subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
Thank you.